لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu sha hudu ga watan biyu shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da daya hijiriya wanda ya dace da sha uku ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya muna darasi na arba'in da bakwai a cikin wannan littafi mai albarka littafin mukhtasaru zadul ma'ad na shekhu da'awatul islamiyya muhammad bin abdul wahab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a da ikon allah da taimakonsa tabaraka wa ta'ala za mu tashi ne a kan fasali na gaba faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi sadaqati tatawwu fasali da yake magana a kan shiriyar annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam dangane da bayar da sadaka ta tsatsawoi ba zakka ba mun gama bayani akan zakka rabe-rabenta da yadda annabi sallallahu Alaihi wasallama ya shiryar wajen ita zakka ɗin to yau kuma za mu yi magana akan yaya annabi yake sallallahu Alaihi wasallam wajen bayar da sadaka wato take ta tadawu'i wadda ba ta dole ba na farko yace kana a'zama an-nasi sadaqatan mimma malakat yaduhu wala yastaksiru shay'an a'dahu lillah wala yastaqillahu wa kana la yas'alu ahadun shay'an indahu illa a'tahu qalilan kana aw kaseera wa kana sururuhu wa farahuhu بما يعطيه أعظم من سرور الآخر بما أخذه ابن القيم ya buɗe da magana wacce take mai ban ƙaye matuƙa ya ce na farko dai annabi sallallahu alaihi sallama shi ya fi kowa girman sadaka shi ya fi kowa ba da sadaka ba a taɓa yin wani mutum da yake ba da sadaka sama da annabi ba sallallahu alaihi wasallam kuma wani abun mamaki ba shi ya fi kowa kuɗi ba alaihi salatu wassalam amma babu wanda ya fi shi sadaka a'zamun nasi sadaqatan a cikin abin da Allah ya mallaka masa iya gwargwadon abin da Allah ya mallaka masa ba a taɓa samun wani mutum da yake bayar da sadaka a cikin abin da Allah ya mallaka masa ba sama da inda annabi Muhammad yake ba da sadaka ga mabukata alaihi salatu wassalam Allah ya ba mu ikon koyi da shi wala yastaksiru shay'an a'tahu lillah dan haka ne ma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dabi'arsa bai taba wato ganin yawan wani abu da ya bada shi don Allah ba abin da ake nufi duk abin da ya bada shi baya taba cewa kai yayi yawa baya faɗa komai ya baka to shi baya ganin cewa wai ya baka yayi yawa wani bawan Allah ya taba zuwa wurin sa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauki raƙumi raƙumi raƙumi guda ɗari ya bashi ɗari har sai da mutumin ne yake cewa kar da mana izgilanci saboda ya ga abun garke guda ya gani mana ya ce ya rasulullah kar a mana izgilanci kar a mana latsi kar a mun kaza ya ce ba ba izgilanci ɗauki naka ne daga nan iya kora ka tafi da shi malam ya je garin su yake cewa kai jama'a fa ni fa na taho daga wajen mutumin da wato baya jin tsoron talauci yuti ata amal la yakshal faqra yana ba da kyauta irin kyautan wanda baya jin tsoron talauci to shine fashin bakin zancen idan ya zo bayarwa baya jin baya jin tsoron talauci baya jin tsoron abin da yake bayarwa zai kare saki kawai yake yana bayarwa alaihi salatu wassalam haka kuma wala yastaqillahu baya ganin karancin sa sallallahu alaihi wasallam komi da ya bayar yana da muhimmanci kuma an faɗa a riwaya cewa ba a taɓa cewa ya bayar ya ce ba zai bayar ba shi bai taɓa sanin la a rayuwarsa wai wani ya ce ba ni ya ce baran bayar ba bai taɓa yi ba ko babu zai ce ka jira alaihi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wa sallama bai taɓa tambayan wani wani abu ba ya ce a bayar da wani abu face sai ya bayar ko wani bai taɓa tambayansa wani abu face sai da ya bayar kaɗan ne ko kaɗan ko mai yawa ne in ya sa a yi a yi kuma idan aka tambaye shi kuma ya bayar baya kin bayarwa shi yasa ya zamanto shi fi kowa ba da sadaka ce ta tsawu'i abinda zai nuna maka haka wato farin cikinsa lokacin da ya ɗauki wani abu ya baka farin cikin da yake yi ya fi farin cikin shi wanda aka bawa ɗin shi ne wa kana sururuhu wa farahuhu bima yutihi a'zama min sururil akhiri bima akhadahu farin cikin da annabi yake alaihi salatu wassalam yayin da ya ɗauki abu ya baka walwala da sakin fuskarsa lokacin da ya ɗauki wani abu ya baka ya fi kai farin cikin da kake yi a kan abin da aka baka ɗin misali wannan mutumin da ya ba wa raƙumi guda ɗari kai za ka iya kwatanta farin cikinsa to farin cikin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ba shi raƙumi ɗarin nan wato ya fi farin cikin shi wanda ya karɓi raƙumi ɗarin kamar a ce da kai wani ya baka kyautan miliyan biyar to wai ya fi ka farin cikin karban wannan miliyan biyar din shi din ya fi ka jin daɗin da ya baka ya fi ka jin daɗi sama da kai da ka karba kaga wannan fasiri annabi alaihi salatu wassalam kenan wannan yana nuna yana bayarwa baya kuntata yana bayarwa baya jin bacin rai yana bayarwa ba tare da an tilasta masa ba ko kuma kawai ya baka ne kawai dai haka haka alayhi salatu wassalam su wannan yana nuna mana mu musulmi ya kamata mai koyi da kyawawan ɗabi'u na ƙwarai irin wadda annabi sallallahu alaihi wa sallama wato ba ni sunan shi ya koya mana malamai suka ce in an ce asurur me ake nufi da asurur shine kaman farin ciki suka ce asururu la yakunu illa bima huwa naf'un aw ladza alal haqiqa akwai abin da ake ce da shi asururu akwai abin da ake ce da shi alfarahu kulura a cikin karatun yace kana sururuhu wa farahuhu to me bambancin asururu da alfarahu idan an ce ne sarrafu kaza a larabci mu dai a hausa dai muna cewa farin ciki kawai to amma su a wajen larabawa in an ce surur ya surruni ko sarrafu kaza ya faranta masa duk abin da aka ce surur ne to lallai wannan abin ka same shi yana da amfani ko kuma yana da ɗanɗano alal haƙiƙa abin da yake da kaga yana zai maka amfani to kana yin farin ciki da shi ko kuma in an sa shi a baka yana da ɗanɗano to za ka yi asuru shi kuma alfarah alfarahu suka ce kad yakunu bima laysa bi naf'in wala ladda ana iya samun alfarahu a baka abin da yake ba mai amfani ba ne kuma ba mai ɗanɗano ba ne amma ka yi alfarahu duk abin da ka ji daɗin shi an baka ko da yake ba mai amfani ba ne ko kuma ba mai ɗanɗano ba ne to ana ce da shi alfarahu mana jin daɗin da za ka ji a kan abin da aka baka ba wani amfanin ka can zai yi ba zan buga misali da za ku iya ganewa insha Allah kuma ba ɗanɗanon sa ka ji ba to wannan daɗin da zaka ji shine ake ce da shi alfarau kamar yanzu misali yaro ƙarami akwai farin ciki da yake yana tsalle-tsalle yana guje-guje ya je ya dawo ya faɗi ya tashi ya ɗauki wani abu ya yi ta wasa shi shi kaɗai ko kamar misalin yaro ya shiga cikin ruwa in ka lura inda za ka auna wannan abun ai wahala ma yake yi don zai gaji a ce ai yau yayi ta tsalle-tsalle ya gaji to amma wannan daɗin da yake ji a wannan lokacin kaga ba ɗanɗano ne a baka ba abin da yake yi ɗin sannan kuma ba wani abu ne zaka ce na amfani kai tsaye a fili zahiri ba za mu iya cewa Allah yana da amfani a lafiyarsa amma ba wannan muke nufi ba abin da nake so ku kai kanku gare shi ba abinci aka bashi ya ci ba ina fatan kuna fahimta ba kuma wani abu ne ya ɗanɗana ba amma wannan jin daɗin da yake yi a wannan lokacin shine ake ce da shi alfarahu to amma kuma mu a Hausa ba mu da bambanci tsakanin wato asururu da alfarau duka dai muna cewa wato abu mai amfani kawai balma akan iya yin alfarahu akan abin da ma zai cutar da mutum wataƙila za ka iya cutuwa yanzu wannan tsalle-tsallen da yaro yake da guje-guje da fadawa ruwa lokacin da yara suka shiga ruwa suna wasa da ruwa din nan in ka ga yara suna wasa da ruwa ai a lokacin suna cikin wani farin ciki to na shine ake ce da shi alfarhu to nan ba a ce ba a ce da shi kuma a larabci as-surur ina fatan kuna fahimta kenan as-sururu suka ce dole abu ne da yake da buƙatar wato ko dai a ji ɗanɗanansa ko kuma a zahiri akwai wani amfaninsa ko da watakila a lahira ma da sauransu to annabi sallallahu alaihi wasallam duka gabaki ɗaya ya tattara su yakan nuna farin ciki da jin daɗi lokacin da ya ɗauki abin kyauta ya baka sannan ya ce wa kana idza arada lahu muhtajun asarahu ala nafsihi taratan bi ta'amihi wa taratan bi libasihi duk lokacin da muhtaji duk lokacin da mabukaci ya zo wa annabi alaihi salatu wassalam to insha Allah sai ya fifita wannan mabukacin akan kansa ko abinci ne ko kuma sutura ku dinga kula fa da kyau ku ji abin da ake faɗa ku ga lalle ne mu dai kan ai koyi dai a kwatanta duk lokacin da wani mabukaci ya ce a bashi wani abu to annabi yakan haƙura da abin da yake da bukata ɗin shi a karan kansa ya ba wannan ko abinci ko sutura an bashi wata riga mai kyau da zai rinka sawa don taryan baki wani kawai ya ganta ya ce yana so haka ya dauka ba shi alaihi salatu wassalam maganan ma wai ya ci wani abu wani bai ci ba ko ya fifita kansa ya bar wani bai bashi ba shi bai san wannan abun ba ni ne da kai muka sani yawwa ni ne da kai muka sani amma shi ɗabi'ar da Allah ya gina shi la shi so yake samu ma ya bayar shi yasa suke son sa malam suna son annabi sallallahu alaihi wasallam sama da komai fadainahu bil arwahi law kana yuftada wa kullum bihi ba'da dalalati ihtada mun bada mun fanshi annabi alaihi salatu wassalam mun bada rayukanmu mu mutu annabi ya rayu kowane mutum da ka sani akan bata yake bayan annabi ne ya samu shari'a wallahi alaihi salatu wassalam irin waɗannan maganganu da bayanai sai su ƙara maka san annabi su ƙara maka ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mutumin da a gidan shi a masallacinsa ahlus sufa nan da ake faɗa duk wanda ba da gidan kwana a masallacin annabi ke kwana duk wanda ba da abin da zai ci a gidan annabi yake ba a taba zuwa gidan da aka rasa mutane ba da haka duk abin da aka kawo shi bayarwa yake shi yasa ma shi Allah da ya taimake shi tabaraka wa ta'ala shi sadaka ma baya cinta da haka da an bashi sadaka da shi da iyalan gidansa gaba ɗaya ba su cin sadaka ballantana ma ka ce annabi ya rayu ne akan sadaka so da an bashi sarrafawa yake ya bayar ke kyautar alayhi salatu wassalam wa kana yatanawwa'u fi asnafi i'ta'ihi wa sadaqatihi annabi sallallahu alaihi wasallama yana nau'antawa yana kalantawa dangane da sinfi sinfi na kyautarsa da sadakarsa fataratan bil hadiyya wani lokacin yana ba da hadiyya zan yi bayanin me hadiyya wa taratan bis sadaka wani lokacin kuma sadaka yake barwa wa taratan bil hiba wani lokacin hiba yake barwa duk a Hausa muna cewa hadiyya kyauta hiba ma kyauta amma dai zan bambance mana tsakanin alhadiyatu da alhibatu kamar yadda larabawa suka bambanta wa taratan wani lokacin bishira'i shay'i annabi yakan sayi abu ya ba wani summa yu'ti al-ba'i'a as-sil'ata was-saman ya sayi abu ka duba wani mamaki ya zo shagonka ya sayi kayanka idan ya sayi kayan ya ɗauki kayan da ya siya ɗin ya mayar maka kuma ya ɗauki kuɗin kayan ya baka alaihi salatu wassalam alaihi salatu wassalam ba ni da kai bayo da muke tafka rikici akan canjin naira hamsin kaga mutum ya faka a gidan mai an ce ba canji naira hamsin ne ya saura ya ce ina nan na jira sai ka samu canji ka bani ba zai iya bar masa ba bai kwanka ce kai mai dan matsa man kai riƙe hamsin nan ko goma mutum sai ga yayi fakin ɗan babbar mota yana jiran naira goma to shi annabi alayhi salatu wassalam wani lokacin sai ya zo ya sayi abinka ya baka kudin abin kuma ya bar ma abin yanzu kama mutum mai karamin karfi ka saye abin ka bashi ka je ka ce je ka rama mutane ko ka cinye ko ka je ka daɗa sayarwa ga kuɗi kuma mun baka kaɗan ne a cikin mu masu yin wannan abu wallahi kuma ina gaya muku wani lokacin ya kamata mu rinka kwatanta wannan muna jarabawa yanzu ka lura ko a irin bakin danja-danjan nan ka sa ido sosai akwai yaran da za ka gansu su ba almajirai ba ne ‘ya'yan talakawa ne yaro ne za gan shi ɗan ƙarami ba babbacen ba ko ya ɗan tasa sai ka ga yana ta yawo da da hankici ko irin toilet paper ɗin nan ya yi gumi ya gaji zagawa ya wake ya karɓo talla wannan zagayen da zai in zai yi awa bakwai takwas idan ya sayar duka duka kuɗin da za a bashi wallahi baya wuce naira hamsin ko naira ɗari a yi ne in yaron na ya samu naira ɗari murna yake a ce zai je wata sana'ar da kullum zai samu naira ɗari wallahi wani naira ashirin ake bashi kwanan nan naga wani yaro a nan a nan nan wannan wajen gap hotel din nan karamin yaro ne duka duka bai wuce shekara goma ba ko tara ko goma yana ta yawo da silifas a hannunsa ya yi gumi ya gaji ba a saya ba silifa zagaya ya je can ba a saya ba zagaya ya je can ba a saya ba zagaya ya je can ba a saya ba ya yi datti ga alamar yana jin yunwa kuma alamar jikinsa ba almajiri ba ne mai bara ma na ce kai yaya ba a saya ba ne ya ce wallahi ba a saya ba na tsaya ina sayan wani abu sai ya tsaya a wurin shi ma yana tunanin ko za a saya tausayin yaron ne kama ne yanzu wannan in za ka bincika uwarsa da ubansa ne suna cikin rauni da talauci ya haƙura da zuwa makaranta aka turo shi je shagon wani ya karɓi silifas in ya je sai da silifas ɗin nan na ɗari biyu ɗari uku an ɗora mai naira ashirin ashirin ko naira goma goma za a bashi ya gama zirga-zirgarsa ya yi ni ƙafarsa ta yi baƙi ƙirin yanzu dan Allah malam ba za ka iya ce maka irin wannan ba ba za ka iya tallafa masa ba za ka ga wani musaki ne shi ba bara yake ba amma yana murda ɗan kekensa yana sai da asuwaki yana sai da hankici yana sai da toilet paper yana sai da kaza da sauransu wai yana nuna ma shi mai kwan ya zo ya ce alaji waye ne iya wanda ya ɗauko wani abu na sayarwa ya tallata a siya duka duka wannan abun gaba ɗaya jarinsa nawa ne nawa zai ci me zai fa'idanta da shi abincin da zai ci kawai na rana a garin nan mutum ya ci abincin rana kawai nawa zai kashe kudin yana da yawa to wannan abin da zai sayar nawa mai kancin ya ci riba nawa ya bashi to suna nan irin wannan da yawa ko ka je ka tarar da mutum dattijo ne ya fito ya kasa tsata ko ya kasa kayan miya ana zafin rana bai sayar ba ko ya kasa wannan yalan bai sayar ba ko ya kasa wani ɗan ƙaramin abu na sana'a wallahi wannan in ka siya ka bar masa kayan ka bashi kuɗin ka taimake shi akwai abubuwa da yawa na misalai da ya kamata mu rinka lura da su kuma shi aikin alheri da kuke gani malamai suna faɗa ba a yin sa a banza duk wanda yayi alheri Allah alƙawarin Allah kafin ka mutu ma sai an fara saka maka tukunna kafin ka je lahira alheri ba Allah baya jinkirta shi ya ce wai a bari sai bayan ka mutu ba kuma komun karancin sa haka ita kyautatawa take shi ga iya dan abin da za ka kyautata masa kuma kai ma akwai abin da kake da bukata Allah ya kyautata maka a rayuwarka shi yasa Allah ce wa ahsinu ku kyautata haka ya bashi a buɗe inna Allah yuhibbul muhsini Allah fa yana son masu kyautatawa so duka karatun nan namu na yau ana nuna mana irin kyautatawa da annabi yake wa al'ummarsa alaihi salatu wassalam to mu dawo kan alhadiyatu da alhibatu su dai larabawa sun bambanta sun ce wani lokacin annabi yana yin hadiyya wani lokacin annabi yana yin alhibatu to idan an ce alhadiyya a larabci shine dukkan kyautar da mai kyauta zai bayar da ita ga wani don ya samu kusanci a gare shi duk kyautar da mai kyauta zai bayar da ita ga wanda ibawa don neman ya samu shiga ko kusanci a wajensa kakan ba wa mutum kyautar wani abu don ka samu matsayi a wajensa buga muku misali kyautar da saurayi yake ba wa budurwa wannan ita ce kyakkyawan misalin hadiyya kowa ya gane yanzu kaga wannan kyautar kowa ya sani kana bayarwa ne me don ka samu me ka samu fada ka samu matsayi ka samu kusanci to wannan a larabci suna ce da ita mai alhadiyya shi yasa suka ce bai halatta a ce inna Allah yuhdi lil abdi ba kun gane labarin ba a cewa a larabci Allahu yuhdi lil abdi in dai da wannan ma'anar hadiyya ce wai Allah yana yin hadiyya ga bawa idan har mun ɗauki ma'anar hadiyya kyauta ce da wanda zai ba da kyautar don ya samu matsayi da kusanci a wurin mai barwa to ba a danganta kalmar hadiyya a ce Allah ya yi wa bawa hadiyya to sai dai a ce ya habu lil abdi shine alhiba shi yasa Allah ya amfani ya ce ya habu liman yasha'u inatha wa ya habu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha sai Allah ya amfani da kalmar alhibatu kenan yanzu kun gane alhadiyya alhadiyya kyautar da mai kyauta zai bar don samun matsayi amma duk kyautar da mutum ya ɗauka ya baka kawai kyauta wannan ana ce da ita mai alhiba wancan alhadiyya wannan alhibatu ina fata ana fahimta suna cewa su larabawan ahadal mar'usu ila ra'isi أحد المرؤوس إلى الرئيس تلك دا أكي ملكان سا يا بعد كوتر حدية زوا غسركي يا يديكو أحد المرؤوس إلى الرئيس مي المرؤوس وندا أكي شوغبانتا يا بعد كوتر حدية زوا غمي سركي talakan ƙauye ya zo gurin sarkin Kano gaishe shi ya kawo masa ƙwanzabi guda ɗari hadiya ya bashi don ya samu matsayi hakimi ya aika raguna wa sarki duk sallah yana aika wa sarki raguna duk wadatar sarki sarki yana da kuɗi yana da hali amma hakimai sun aika wa sarki raguna wannan aika wa sarki raguna da suke suna mai wannan hadiyya suna bayarwa ne don su samu gindin zama da samun matsayi a san da su ko ba ka bane ba yawwa to sai kuma a ce wa wahabar ra'isu lil mar'usi wa wahabar ra'isu lil mar'us shi kuma sarki ya ba da kyautar hiba game ga wanda yake shugabanta dan sarki ba zai baka wani abu dan ya samu matsayi a wajenka ba ina fatan kuna fahimta kenan yanzu kun gane bambanci tsakanin alhida alhiba da da waye-waye da sauransu ko to a wannan a wannan a wannan ma'ana din kenan na'am annabi yakan ba da kyautar hadiya ga wasu dan wato jawo hankalinsu kamar kafirai ko ba haka bane su ga yana su so shi su kaunace shi dan me dan su bi addinin alaihi salatu wassalam yana fata ana fahimta yawwa duk da cewa malamai suna cewa alhadiyatu darban ne min alhiba ita kyautar hadiya wani bangare ne daga hiba din an gane ko yawwa haka mai littafin alfuruqul lughawiyya abi hilal al-askari kenan yayi bayani a cikin littafinsa akwai yan kalmomi da suke kawo wata kalma mai kama da juna wanda ana ganin ma'anar su daya shi kuma wannan littafin yayi shi ne akan sai ya ta kawo su kamar yadda nace muku surur da farah dazu kaga surur mu duk farin ciki muke cewa alhadiya alhiba duk abu ɗaya muke cewa to irin waɗannan littattafan su kuma sai su rinka bambantawa ma'ana suke kawo na dalla dalla lalle in balarabe ya bambanta kalma to lalle akwai wani canjin ma'ana ko yaya ina fata ana fahimta amma mu yanzu a Hausa sai a ce ya kai wa sarki kyauta haka ne sai a ce sarki ya bashi kyauta amma yanzu a haƙiƙanin ma'ana da kyautar da talaka ya kai wa sarki da kyautar da sarki ya ba wa talaka iri ɗaya ce ba iri ɗaya ba ce to wannan ya nuna mana yarenmu na Hausa yana da talaucin kalmomi wani lokacin wanda ya kamata a ce an yi mai an bambanta Allah shi ganar da mu wa taratan bi shira'i shay thumma yu'ti al-ba'i as-sil'ata was-saman wa taratan yaktaridu shay'a fa yaruddu akthara minhu wani lokacin annabi yana kyautata wa mutane ta hanyar sai ya karbi rance a wajenka idan ya karbi rance a wajenka sai ya dawo maka da abin da ya karba sannan kuma ya ɗauki wani abu ya ƙara maka ku kula da wannan labarin da karatun kada a ce an samu kofar riba abinda ake nufi da riba mutum ne ya zo zai karɓi rancen naira dubu hamsin a wajenka sai ka ce na'am zan baka naira dubu hamsin amma da sharaɗin za ka dawo mun da hamsin da biyar zuwa ƙarshen wata idan kuma ya kai wata biyu sittin in ya daɗa ƙarawa sittin da biyar in ya ƙara wani wata duk wata dubu biyar biyar wannan da kai mai karɓa da mai bayarwa in har kuka yadda kuka yi wannan mu'amala to kun yi mu'amalar da ake ce da ita riba wanda Allah ya ce fa'adhanu bi harbin min Allah wa rasuli ku shirya shirin yaƙi da Allah da manzon Allah saboda wannan mummunan aiki da kuke yi to amma ya halatta akarmakalla mutumin da ka je kana cikin kunci da wahala wataƙila jarinka ya yi ƙasa wataƙila haihuwa aka yi maka wataƙila wata harka ce ta taso maka sai ka je gurin wani mai rufin asiri ka ce alhaji dan girman Allah ka taimaka min da aran nela miliyan goma sha biyar ina da wata harka ce da ta taso min ka taimaka min aro alhaji ya ɗauki miliyan sha biyar ya baka ka je ka buga harka ka sayi abin da za ka saya lokacin biya ya yi babu takura ka ɗauki kuɗinsa naira miliyan sha biyar ka dawo masa da shi don jin daɗin wannan kyautatawa da ya yi maka ya halatta ka ɗauki wata naira dubu ɗari biyar ka ce alhaji ga wannan kyautatawa ce gare ka saboda na ji daɗin rancen da ka bani wannan halal ne wanda galiban kuma ka duba an hana an haramta a yi riban amma wannan kyautatawan ba ma yi yanzu malam barin buga maka misali kai ɗan kasuwa ne ka san harkar juya kuɗi ni kuma aiki na kurin da'awa karantarwa nake yi zan samu kuɗi sai in rasa yadda zan su malam abdullahi yake ce mana wata rana da shi da malam jafar suka samu wasu kuɗi haka yace yace subhanallah suka shiga suka fita yace muka rasa yadda zamu yi da kuɗin nan malam abdullahi yace yace yace muka ce mu je mu je gida mu raba mata su gani su sa mana ido yace mu tafi office ko mu je masallaci yace muka je gida na muka raba muka rasa yadda zamu yi da kuɗin nan amma in ɗan kasuwa ya samu kuɗi yanzu yanzu idan ya samu naira miliyan hamsin wallahi kafin dare malam zai gaya maka ya zai sarrafa miliyan hamsin ɗin ta zama sittin da biyar ko saba'in haka ne sau da yawa wanda ba harkar kuɗi yake ba in kuɗi suka zo masa sai su lalace amma wanda ya iya juya kuɗi ya iya mu'amalar kuɗi in kuɗi suka zo masa jari ne to yanzu misali ni ban san yadda nake juya ake juya kuɗi ba ya za a sarrafa su ba sai ka zo wuri na sai ka ce dan Allah taimaka min da naira dubu ɗari biyar dan Allah ina da harka wallahi wata harka ce zan yi sai na ɗauki dubu ɗari biyar na baka ba tare da riba ko wani abu makamancin wannan na baka je kai harka wataƙila ka je ka samu dubu ɗari takwas dubu ɗari tara miliyan ɗaya miliyan ɗaya da wani abu a dalilin wannan dubu ɗari biyar to ka ɗauka ka dawo mu nam akwai lada a wajen Allah to in yana daga cikin kyautatawa da mutuntawa tunda ka samu alheri sai ka ɗan yanko wani abu cikin abin da ka samu ka ce ga wannan Allah ya saka da alkhairi a ɗan sai wa yara sabulu a ɗan sai musu ruwa a ɗan ji daɗi gobe in ka zo nema take za a baka ina fatan kuna fahimta to mu koyi wannan annabi yana yin haka idan ya karɓi kuɗi a wajenka idan ya je ya yi amfani da shi bayan ya biya ka iya kuɗinka cif cif ina fatan kana fahimta iya kuɗinka cif cif to kuma sai ya ɗauko wani abu sai ya ce maka gashi ya baka shine abin da ibn al-qayyim yake faɗa yace wa taratan yaqtaridu shay'a fa yaruddu akthara minhu alayhi salatu wassalam wa yaqbalu al-hadiyya annabi yana karban kyauta wace kyautar kun gane hadiyya ko da na faɗa kyautar da mutum zai baka don ya samu matsayi na gaya muku akan kawo manzo Allah kyauta amma shi baya cin sadaka alaihi salatu wasalam ko sadaka aka kawo sai dai a ba wasu sahabbai suka ce mun kasance muna bincikar yaushe ne ne ranar girkin na na Aisha idan an gaya mana sai mu ci aikawa annabi kyauta an ba wa annabi kyautar alfadari an ba wa annabi kyautar riga an ba wa annabi kyautar sadaki ana ba shi kyaututtuka na abubuwa alayhi salatu wassalam amma sadaka baya ci wata rana suna tafiya da jikokinsa Hassan da Husaini hadisin Bukhari ɗaya daga cikin su sai tsinci dibino yaro haka ya dauki dibino a hanya sai annabi ya kwace dibino har yaron ya sa a bakinsa Hassan ko Husaini sai annabi ya sa ya tsafi kwakwalo dibinon yace cire ba mu sani ba cewa ko na sadaka ne dan kada iyalan gidan Muhammadu su ci sadaka saboda ita sadaka annabi ya fassara ta ce ausakhun nas ne datti ce kazanta ce ta mutane annabi matsayinsa darajarsa ya fi karfin ya ci ausakhun nas amma mu yanzu yau akwai wanda burinsa ya rayu akan sadaka ya kamata ne mutum ya yi zuciya a ce shi yake bayarwa ba wai ka zama rayuwarka kawai burinka a bada sadaka ka ci ba kullum ta tajawwal fin nas kana yawo a cikin mutane dan a baka sadaka al yadul ulya khairun min yadi sufla wabda bi man ta'ul hannun sama fa kullun yafi na ƙasa duba ana yana nawa guda biyu dole wannan kaga a ƙasa yake tunda karɓa zai wannan kuma bayarwa shi yake sama to har aje lahira shi yake sama da kai ba yanda za a yi mai bayarwa ya zo zai bayar wai kai haka ba zai yiwu ba dole kana ƙasa to wannan yake nuna cewa duk wanda yake baka yana sama da kai kai sai kai da kullum ana danne ka ba gwanda kai ka ɗauka ka bayar ba kai to wannan shine tarbiyyar da manzon Allah alaihi salatu wasalam yake koya mana amma yanzu a cikin mutanen mu ko alhazai ko masu umra akwai mutumin da zai tafi Allah ya hore masa kudin umra kudin yake haji sai ya je koye riyalansa yana rayuwa yana neman wurin sadaka a can zai ci abinci ga hotel masu kyau gindin harami manya-manyan wurin cin abinci na mutunci me amfanin kudinka ka je ka zuba kudinka a baka da duminsa da kyau ka ci halal ɗinka amma sai mutum yana neman ina ake bada sadaka a gindin harami sai ya je bi layi ka ga miloniya yana bin layi yana jira migo ka migo migo migo ba ba aka makalla wannan wani irin kaskanci ne maimakon kai ka je ka je ka ga inda suka ci gaba ɗin 'yan ƙasashe sai ga mutum ya je tsaya kawai dala zai farki a canja ya je ya sai abinci Allah ne ya hore maka an yadda ka bar iyalinka suna fama da tuwon masara da miyar kuka tunda Allah ya kai ka tannin ka je ka ci mai kyau mana Allah kalli ma a danganka da dan dama dama dibinan nan zaka iya saya ka shiga harami duk wanda ya sai dibino roba guda ka shiga harami kawai kai haka kar ka ce kowa karba kawai kai haka kafin ka ƙara zagin ninka ba an ƙarar da shi bayan Allah za su karba kaga ka yi sadaka ka ba da sadaka cikin abin da Allah ya hore maka amma mutane ba sa ganewa wai mutum yana ganin waye ne a ina ni wallahi kuɗi na ban kashewa a gidanmu a kusa da gidanmu akwai inda ake ba da sabil shi a can yake rayuwa a arfa ka ci sabil amina ka ci sabil a gidan alhazai ka ci sabil a bakin harami ka ci sabil gaba ɗaya rayuwarka akan sabil ba malam Allah ba ku hakuri ni dai a fahimta ta billahi azimu in mutum Allah ya hore masa kudi duk wanda Allah ba shi kudi bai more kudin sa ba yayi wallahi tallahi ai maganin kudi ka more su kwarai kuwa wani ya ce malam ai ni in na samu albashi abbatu ne ke tafiya je a yanka min nama iya karfi na ce zuba kai ce zo a tafarfa samun shi da ni da yara mu haɗu mu ci mu more in wata ya karfi kuma can wata ya nisa babu kuma a ta zage-zage a gida ya ce amma dai wallahi ba na bari in ci wai a banza wani a caba yake ya ce da yana a caba bai da aure ya ce wallahi duk ran da ya zo dawowa da daddare ba ya ci abincin gidansu lokacin da ake a caba ya ce yana da wani mai tukuba tsire lafiyayye karfe goma sha ɗaya sha biyu naman na yana yana kamshi yana wanda zai je ya fakin ya ce yanko na dubu ɗaya da ɗari biyu ya sai buredinsa na dubu ɗaya ya zauna ya ci ya more ya samu gwangwanin madara na fig millet ya dora a kai ya kwanciyarsa ta birgima sai garin Allah ya waye kudinsa ya ci halal ne ya ci mutum ya zo ya ta tara kuɗi baya kashewa kai baka ci mai kyau ba kai baka hau abin hawa mai kyau ba kai baka gina gida mai kyau ka san samu iska da sanyi wannan zafin da ake fama ga kuɗi a banki a ajiye ba za ka tada inji ba ba za ka gina gida mai kyau ba to me amfanin dukiyar da Allah ya baka annabi ya ce Allah yana so idan ya baka dukiya ya ga alamar ta a jikinka ka zo ka shiga layin mu ka takura mana haka ne wata ya ƙara mana yawa kawai to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karban hadiyya kuma wa yukafi alaiha bi aksar minha Allahu akbar annabi yana yin sakayya akan kyautar da aka bashi sama da wannan yanzu aka zo ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam abinda duka duka bai wuce dubu uku ba idan ya zo tukuici malam sai ya bada abin dubu biyar Allah karim kaddara ka ce misalin kyautar rago ne aka kawo maka wani ya turo maka kyautar rago ya turo wani yaransa a kasuwa ko wani kanin su kona bai turo ma a kyautar rago ragon nan duka duka kudin sa dubu ashirin da biyar sai ka zo wajen bada tukuici ka ce kai tsaya ga dubu talatin karbi je ka tukuici ne ba za ka iya ba ko to dama ana gaya maka dai ka sani annabi ya fi karfin ka alaihi salatu wassalam to amma mu tukuicin ma ba mu iya yin shi ba da yawa wasu da iyaye da kakanni ba sa iya karɓan abu ba su ba da tukuici ba mu ko yanzu ƙeƙashewa ake ƙyamas mutum ya ɗauko abin arziki ya kawo maka to daga wani ne to ba laifi to ba damuwa to ya yi ajiye shi anan ajiye shi anan ya ajiye anan ko kuɗin mota ba za ka ba shi ba wataƙila tun daga kurna aka turo shi ya zo ya kawo maka abin alheri wajen dubu ɗari biyu ne a ciki ba mamaki wanda zai aiko shi ya isa da shi ko kuɗin mota bai bashi ba ya ɗauko maka wani abu na nauyi na kuɗi dukiya ya sani ya baka ka kemashe ka karbe wannan kuɗin aba ka ce ɗan tsaya mana bari in shiga daga ciki ka zagaya ka ɗan duba kar kai kuskuren jawowa ko ka je ka ɗan ɗauko wani abu dubu ɗaya dubu biyu dubu uku ka ce ga wannan kawo mota zai ji daɗi zai ji daɗi in ba ka ba wata ran kuma zai ciri kuɗin motarsa a ciki in an aiko shi yawa muna fahim karatun nan ne don a jarraba aiki da shi jama'a yana yin tukuici sama da abin da aka bashi talattufan wa tanawwu'an fi durubil insani bi kulli mumkin dan tausasawa da kuma ainihin wato caccanjawa nau'i nau'i na kyautatawa ga dukkan abin da zai iya sallallahu alaihi wasallam wa kana ihsanuhu bima yamlikuhu wa bi halihi wa bi qawlihi ihsanin annabi yana yi ne da abin da ya mallaka da halinsa da zancensa wani lokacin ayi da hali wani lokacin ayi da magana sai a gaya maka magana mai daɗi ka ji tafi kuɗi muhimmanci wallahi fa yukhriju ma indahu annabi yana ciro abin da ke hannunsa waya ya bayar wa ya'muru bis sadaqa shi ya bayar kuma yayi umarni yace a bayar da sadaka wa yahuddu alaiha yana zaburar da mutane a rinka bada sadaka fa idza ra'ahu al-bakhilu da'ahu halahu ila al-bazli idan marowaci ya ga annabi to wallahi halin annabi da ya ga mu'amalar annabi zai sa shi wannan marwacin dole ma ya dawo shi ma yana bada kyautar nan kawai marwaci in ya gan shi ya canja daga halin ruwa ya dawo mai bayarwa ya uti ata amal la yakhsha al-faqr alayhi salatu wassalam wa kana man khalatahu la yamliku nafsahu ala ala samahati ولذلك كان أشرح الخلق صدرا وأطيبهم نفسا فإن للصدقة والمعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدر فانضاف ذلك إلى ما خصه الله به من شرح الصدور ومن حي- من شرح صدره بالرسالة وخصائصها وتوابعها وشرح صدره حسا وإخراج حظ الشيطان منه عليه الصلاة والسلام ما لن يكي تشوى دو وند يتشاكد على النبي صلى الله عليه وسلم والله بذي يملكا كان سبا فاتشي يا زمان متنمي مي سوق قاوة in dai ka yi mu'amala da annabi to automatically kawai za ka ga ka canja ɗabi'arka ka dawo kana kwaikwayo da hali da ɗabi'a irin tasa alaihi salatu wassalam shi sa malamai suke cewa mutanen kirki ku yi kirki a duk inda kuke ko ba ku gaya wa mutane su yi kirki ba to kasancewarku masu kirki zai sa ‘ya'yanku su tasirantu da kirkinku, abokananku la'alla su tasirantu da kirkinku, na kusa da ku su tasirantu da kirkinku, masoyanku su tasirantu da kirkinku. Amma mutum ya zama bai da hali mai kyau, to zai iya tasirantuwa, zai iya tasirantar da wanda yake tare da shi. Wasu yara a haramin Madina, wata rana wannan uwa yake cewa ana tambayansu. ya ga suna zuwa irin da ramadan ɗin suna shimfiɗa leda ta sanya abin buɗe baki da dibino da madara da aish da waye waye da sauransu ake sa a masallacin annabi duk masallacin nan gaba ɗaya za gaba inda masakar kafa shimfiɗe shi ake tas yanda ake ciyar da mutane fi sabilillah sai ga wasu yara ƙanana in shekara tara goma sha ɗaya sha biyu ƙablal bulo ƙananan yara sai ake tambayansu kai daga ina kuke ku kuma meye wannan kuke yi suka ce ai wannan sufurar ai wannan shimfidar ai ta babansu ce babansu ne ya mutu kuma tun suna yara ƙanana daman da su ake zuwa ana sa su ana koya musu suna ɗebo ruwa zamzam suna ba mutane ana sa suna ɗaukan dibino suna sa mutane a gabansu idan an gama cin dibino su tattare su naɗe ledar ubansu yana yin wannan aikin yana zuwa da su kullum ashe koya musu yake yi da ya mutu ga su talakawa ne ba su da shi ga san me suke asusu asusu cikin ɗan abin da suke samu sai su yi asusu asusun shekara idan shekara ta yi sai su cire wannan asusun su buɗe su sayo ledar da ake shimfiɗa kullum suna zuwa suna sayan robar dibino ɗaya biyu suna maintainin wannan shimfiɗar da ubansu yake yi lokacin yana rayu wataƙila kai ma idan ka je umara ka ci a cikin dibinonsu me ya jawo wannan saboda babansu ya koya musu amma da zama yake yi da su a gaban talabishin suna kallon balfa abin da za su yi kenan ce mun saba da babanmu muna kallon bal amma ya koya musu in zai je alheri tare suke yi da haka bayan ya mutu ba wasiya ya ce ku ci gaba ba ƙananan yara ne kawai sai suka dora suka gaba su ci gaba kuma har yanzu suna nan suna yi su ma din haka za su ɗauko ƴaƴansu su dora shi yasa aka ce idan kana yin aikin alheri to ka koya ƴaƴanka wani bawan Allah yana zuwa gaida marasa lafiya a asibiti kullum idan ya zo irin asabar ladi weekend sai ya loda ƴaƴansa da samari da ƙananan yara iyalin sai sa ranar da daddare ranar juma'a ko da asuba irin karfe uku sai sa a dafa abinci irin jollof rice ɗin nan a cika kula katuwa ya je kofar wambe ya siyo irin robobin nan nawa nawa ne naira ashirin naira talatin ne filet ɗin roba sai ya loda da 'ya'yansa ana dawowa asubahi ran asabar ko ladi sai ya ce mu tafi asibitin murtala mu tafi asibitin zana mu tafi asibitin hasiya bayero mu tafi asibitin aminu kano mu tafi asibitin kaza mu tafi asibitin rano mu tafi asibitin ɗanbata haka ya saba musu duk sati in ya samu matsin rayuwa duk wata yakan ɗauki yaran nan a cika katuwar kula da abinci ka san me yake yi kawai in yaje sallama su zagaya da yaransa suna bin su a baya ya gaggaishe su in ya ga mai karamin rauni mai karamin karfi ya taimaka masa sannan sai sa yaran ya ce ku dauko abinci duk ku zuba mutane gado gado suke bi suna raba mutane ba wani bane shinkafa ce jalof haka yake yi kar ka ga yadda Allah shi masa albarka a rayuwarsa da yayansa ya koya musu alheri ko bayan ya mutu insha Allah cikin yayan nan guda biyar shida idan biyu uku ba su dauka ba a samu ɗaya ya dauka ku yi alheri to shi yasa manzon Allah yake nawwa ibn qayyim ya kawo mana yana kawo kala kala na alkhairai da yake aikatawa sallallahu alaihi wasallam yace shi yasa manzon Allah ya fi kowa budewa kirji ashrah alkhalqi sadra bai da kuncin kirji baya rike mutane baya kullata mutane ba zai taba zama a cikin kunci yana damuwa da kai ba bai san wannan ba ransa kuma kullun cikin haske yake atyabun nafsan ransa baya cikin kunci ka san kuncin zuciya ana gane shi ta fuska wala malam wani kana haduwa da shi dole ka ba shi wuri ai kwarai da gaske kuwa kana ganin yadda yake wala ba za ka iya ko a masallaci ne ba za ka zauna kusa da shi ba haka ne ita fuska tana interpreting abin da ke cikin zuciya galiba to shi annabi fuskarsa insha Allah kana ganin ta dole ka matse shi ba mutum ne mai kunci ba ba mutum ne mai bacin rai ba ba mutum ne da in ka ganshi zai ce wannan yana cikin larurar da in ka zo kusa da shi zai iya maka illa ba alayhi salatu wassalam malam yace ku sani cewa ita sadaka da kyautatawa tana da tasiri ajibi fi sharhi sudur ko sadr wai me hikimar yawan sadakan annabi yawan kyautatawan annabi wannan yasa kirjin sai zama a buɗe kina ana so a nuna maka yawan kyautatawa yawan ba da sadaka yawan taimakon mutane taimakon mutanen nan fa da ake magana ba ana nufin wai ka ɗauki dukiyarka gaba ɗaya kamar ba wallahi tallahi ko aswaki ne zaka ɗauka ka ba wani ka mallaki zuciyarsa fiwa wuta za ka iya siya na naira saba'in leda guda a wani wuri da kake zuwa kudin ka zo ka ajiye ka ce jama'a gashi nan mai sha aisha wannan wallahi zai maka tasiri a rayuwarka dibino a majalisinku ko a gurin zamanku ko a masallacinku duk litinin ka san ana samun masu azumi ka je ka siyo na naira ashirin hamsin ɗari ɗari biyu iya abin da Allah ya hore ma kullum kana bayarwa bayan ka mutu sai sun gaya maka akwai mutumin da na sani ɗaya daga cikin dattawan na Usman bin Affan Allah ya masa rahama ya rasu har yanzu ina kallon sa wallahi tallahi bai da keke bai da mashin bai da mota kai a kasuwar ku yake duk alhamis din juma'a da litinin din juma'a ni shaida ne na sani in dai zai zo masallaci to sai ya tsaya a bakin titi ya sa an cika masa leda da lemo dozin biyu dozin uku kuma ya kullo da dubino kuma da ledar ruwa haka yake tafowa yanzu nan a idona ina kallo ina hango shekarun da nake gano shi yana wannan abin amma wallahi tallahi in ya fita a daidai sau yake hawa ko babu dan a caba ita gida alkawari ne kullun sai ya zo ya wannan yanzu mutumin nan ya mutu baya nan amma na tabbatar shi kansa bai san adadin mutane nawa ya ciyar ba kuma alkawari ne duk litinin alhamis duk litinin alhamis duk litinin alhamis ranar da ba shi da kuɗi sai ga ya zo da dozin ɗaya ranar da bai da hali sai ga ya zo da ruwa kawai ya seta wa kansa aikin alheri da zai yi kuma abin mamaki ba shi yake rabawa ba zuwa yake kawai sai ajiye sai ya juya ya tafiyarsa idan ya ajiye sai ya juya sai ya je shiga sahu in an zo rabawa shi ma sai ya miƙa hannu sai a bashi guda ɗaya wallahi ya mutu yana kwanci a kabari Allah ya masa rahama shi sa na gaya muku wannan karatun abin da yake nufi kyautatawa ka samu wani abu na kyautatawa da ya kamata ka rinka yi koya yake wallahi har yanzu na sani akwai dattijin da na sani shi ma shi kuma abin da yake yi daga nan kofar mata yake tafiya da kafa yaje har gadan kaya shi kuma abin da yake yi da sassafe bayan an gama karatu a abin nan da wuri yake za shi kuma butoci yake bi ya tattare na masallacin gabaki daya ya hada su a gindin famfo sai ya dauki bokiti yana cikawa yana zubawa yana cikawa yana zuba sai ya zauna a gindin gurin alwala duk wanda ya alwala ya gama ya baro butarsa ka san halin mu sai mu yi Allah mu bar buta a can shi kuma sai ya tashi sai ya dauko butar sai ya kawo sai ya cika ta ruwa sai ya zauna sai ya zauna yana tagumi yana jira haka zai ta yi sai liman ya zo ya hau bari zai fara huduba sai ya je ya zauna ya saurari huduba haka wata rana ranar juma'an ya shirya zai taho yana zaune kurin ya faɗi ya mutu ba a gane ya mutu ba sai da aka zo aka ga aikin da yake waye yake ba a yi ba kaga ɗan ƙaramin abu ne na kyautata ba wannan abin sai ba shi rahamar aljanna to kowannen mu ya samu wani abu ko a iyalinka ko ƴaƴanka wallahi alazim ina gaya ma ko ƴaƴanka ne ka shirya kana musu wani abu na kyautatawa duba yar alewa duba tasirin alewa a gurin yara na taɓa gaya muku a karatu duka duka ledar alewa nawa ake sai da ita gaba ɗayanta to idan ka saba akwai yaran da ko anguwa ko wani abu duk sati ɗaya ku duk bayan yan kwanaki kana sa alewa a cikin aljihunka kana raba musu kar ka ga yadda yaran nan za su kuma za su yi maka addu'a wataƙila wannan alewa da kake bawa yara ita ce sanadin shiganka aljanna ba Allah ya bawa karuwa aljanna ta shayar da kare ruwa ba to yace kyauta tana da tasiri ajiban in ji ibn al-qayyim tasiri mai ban mamaki wajen buɗe zuciyar mutum yace ya hada da wannan Allah ya ware wa annabi musamman Allah ya fifita shi da bashi annabta ma khassahu Allah bihi min sharfi wato sadrihi bil risalati da abin da yake banci risala din manzanci da abin da yake biyo wa risala din manzanci tawabi'uha Allah ya buɗe kirjinsa a fili da ma'ana zahiri da baɗi ne hissan karara idan ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san kirjinsa a buɗe yake ba a toshe yake ba kuma Allah ya fitar da rabon shaidan a tare da annabi alaihi salatu wassalam wannan sananne ne shine farko wanda aka fara yi tiyata tun yana yaro karami yana wasa da yara sun fita wajen gari yara suka ce waɗanda suke wasa da shi a lokacin yana wajen shayarwa suka ce fa su fa sun ga abin tsoro suka dawo da gida suka ce sun ga suna cikin wasa wani wasu mutane sun zo sun kama shi sun kwantar da shi sun farke kirjinsa suka farke kirjinsa suka fitar da wani abu suka wanke suka wanke suka daɗa ɗinkewa suka mayar suka rufe wannan ta sa halimatu sa'adiyya wacce take shayar da shi ta ce wannan yaron akwai wani abun mamaki a tattare da shi kai wanda a da shi gida ashe tiyata ce aka yi masa aka wanke zuciyarsa aka cire rabon shaidan gaba daya haka kuma aka daɗa maimaita masa wannan tiyatar karo na biyu aka farke zuciyar aka wanke ta da ruwan zamzam wannan zamzam ɗin da annabi ya ce ma'un mubarakun ruwan zamzam ruwa ne mai albarka ana maka wasiya ka daina barin zamzam yana karewa a gidanka ma'un mubarak aka wanke masa to wannan wankewa zuciyarsa da aka yi shi yasa ya zamanto shine abun koyi kuma ba wanda ya fi shi ina so ku lura da wani abu da Allah yanzu annabi kansa annabi kansa Allah tabaraka wata'ala sai da yasa aka cire wani abu na rabon shedan a cikin zuciyarsa to ni da kai mu kuma yaya kake gani mu da bamu samu wannan gatar ba to shine yawan karatun Qur'anin mu yawan salatin annabin mu yawan bin Allah mu shine zai samu yaki shedan saboda shedan ya gaya wa Allah karara ya gaya wa Ubangiji ya ce lallai fa waɗannan na maka rantsuwa ya Ubangiji la uguwiyan na hum ajma'ina sai na halakar da su gabaki daya haka ya gaya wa Allah ya Ubangiji sai na halakar da al'umman nan taka gabaki daya sun mala'aciyan na hum min baini aidihim wa an aimanihim wa an shama'ilihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktsarahum shakirin yace wallahi sai na zo musu ta daman su dan batar da su in halakar da su idan sun fi karfi na zan dawo ta hagun din su yace zan zo musu ta gaba zan zo musu ta baya gaba ki dai kewayen ka gaba baya dama hagun wallahi shedan yana nan yana bin ka yayi alkawari ya rantse da Allah sai ya halakar da kai ya ce sai na mayar da su mafi yawansu ba sa ma gode maka wala tajidu aktsarhum shakirin kuma yana nan tsohon najadu baya mutuwa tun farko da shi ake damawa kuma da shi za a naɗi duniya gaba ɗaya kuma ba shi kaɗai bane yana da wakilai a cikin mutane yana da wakilai a cikin aljanu wanda suke masa aiki irin yadda yake so Allah ne ya faɗa a wani wuri yace to inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min alghawina lalle dai bayina na kwarai tsayayyu baka da mulki baka da sarauta akan su sai dai cikin halakakku tababbu wanda suka bi ka to bayarwa taimakawa yin sadaka taimakawa wani tausayi da jin ƙai baya samuwa sai an yaki shedan wani kullum a rayuwarsa in shi ya riga ya tsallake to baya tunanin kowa wallahi kwanan da wannan uwa yake gaya min ya faɗi ya haɗari karewa ya ɓal ya ce wallahi malam da na ɓalle hannuna ya karye na rasa inda nake yace amma ina jin mutane suna magana yace abinda zai ya bani takaici da damuwa shine malam yan uwana yan unguwarmu suka yi ta zuwa suna wucewa a wurin ba su tsaya ba su ga waye irin wannan ɗabi'ar an yi haɗari sai ka ɗan yi sulo sai ka wuce to wataƙila babanka ne wataƙila ƙaninka ne wataƙila malaminka ne wataƙila ɗan unguwarku ne wataƙila ƙanin matarka ne wataƙila wataƙila wataƙila ya ce aka zo ana ta neman kaiwa a wace unguwa kuke kaiwa ka sani a kusa kaiwa kaza kaza da sauransu malam sai da aka zo daga baya ana ba da labarin hadarin yana cewa a wuri kaza sai wani yake cewa wani makoci suke cewa wallahi tallahi na wuce ashe kai ne ai na wuce na ga an taru a wurin at least idan an yi hadari dan faka gefe ka tsallako ka duba waye ko ba dan uwanka bane ba dangin ka bane ka ce Allah ya kiyaye gaba Allah ya tsare amma a wajen duba nan zai iya yiwa me ka tarar da wanda ka sani ne kaga zaka taimake shi yace a cikin wannan lokacin malam akwai kuɗi dubu sittin da wani abu aljihuna sai gashi ana lalume ne an kwashe wajen dubu goma sha takwas kafin na farga wani haɗari aka yi aka zo aka buge aka buge baban shi ne aka buge ya zo fi kawai ya wuce yana sauri dare aka nemi uban ba a same shi ba aka yi ta zagayen asibiti aka yi ta mene aka yi ta mene ba a same shi ba sai da wani ya zo ya tsaya sai ce to ni dai na san dan unguwa kaza ne amma ban san a wani gida yake ba wannan dattijan ina ganin sa a unguwar mu amma ban san a wani gida yake ba aka zo aka ɗauko gawar ana ta tunanin aina ne aina ne aina ne su kuma can suna ta nema kawai sai da aka zo aka ce inna lillahi wa inna ashe alaji ne ashe wani ne to sai da aka zo sai dan sai ce wallahi na wuce a gaba na naga an yi hadarin nan na wuce kaga da ya tsaya ya gani da zai ga ubansa ne yake me yasa na kawo muku wannan misali ina magana ne akan tausayi da yawa akan zo a yi hadari ko na abu wallahi ko tsayawa ba ma yi amma idan kai ne kai hadarin zaka so a tsaya a taimake ka mu zama masu kyautatawa Allah kyautata mana Allahumma izina wala tuzillana wa akhrijna wa akrimna wala tuhinna wansurna wala tansur alaina وانصرنا على من بغى علينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب